إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗurma a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdul Allah mana mafaka dan uwa kamar dai da aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan katurban sez katurban dizinef 01 kenan shi ne lamba ta farko ta artal 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu haka lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katurban kators tarande sankant karande allah mana mafaka kullum dai na ƙara bayani ga 'yan uwa a yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira ko a kashe ta ko a bar inda take wannan shine abin da zan yi mana bayani kan shi sai kahin amsa tambayoyi a duk da cewa da zamu ɗauki yan wani sun an kira assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah la halau alhamdulillah Allah taimake mu.
Yawa mana tambaya gari.
Na'am.
Abinci ne misali kamar abinci ne a ajiye idan har yaya shi
Eh,
ya yi wasa a ciki sosai kamar misali a ce kamar kwalayen indomi a shago ya eh, tafi wasu ya shiga in kuma da aka zazzage ta tana da yawa ta kusa buhu daya eh,
wannan ana iya ba wani ko kuma zubta da ya kamata ya saboda ni ni da bana ci
to kenan kuwa abin da baka ci ba bai kamata ka ba wani ba.
eh shi ne dai nake tambaya illa a shar'ance shiga ɗan ɓarya abu wanda yake ruwa-ruwa ya shiga ya mutu shi ne shari'a shari'a ta hana a aiki da shi to amma yanzu wannan wani abu ne na likita ko tsantsani ba su ma menene amma a shar'ance dan na ɓarya ya hau abu ko ya shiga ya yawo abu a shari'a ba ta- ba ta haramta shi to ya dai kyama ta kan iya mutum iya kyama an biya ci ba wanda ba ko ko wani abu a likitance aka gano a bushe yake shi ma
to wani ba shi ne zai shi ta ce
to ya ya kamata a yi malam kenan ana iya fada da koko a ya baka jami'in da ya gaya maka an ka ce yanzu da a shari'a ba ta haramta abu don namar ya shiga yawo to amma wannan kuma an gari na likita in ya ce kaza ne akwai illa wannan kuma ya bari in ce babu da na gani assalamu alaikum
wani na sanar malam na
ana zuwa kasa la ya lawa alhamdulillah
Tana magana da malam
dawa ta bai sama da wani su
Masha Allah, kuna tambaya ne malam wani limami ne yawa wata yarinya.
eh mi
Wani limami ne yawa wata yarinya ciki. To ya halitta a cikin sallah ko kuma bai halitta ba malam.
to shi ke naji assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum salam ana magana la alo alhamdulillah
jama'a muna da bayani akan wannan yake alo ina jin ka ce dai a kawo da rediyo a lokacin kira kahi jin abin da kai kake hudi mummuji assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah ayyar bismillah ya tambaya ya tambaya bismillah
yana iya zauna ya ma mutanen sallar da zaune amma kuma shi ne ke ja. Ko kuma wani ya kamata ya jawo ya ya gaba.
To sai ka ya ka shawara kan insha Allah. Na a yi ƙoƙarin dai magana ta kawo da rediyo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam na tambaya.
To bismillah na sanatu. bismillah kamar yanzu a ce wanga kamar yanzu kuka aiki na hankana kuma ku yi ba idda aka yi arbi kuma an aiki yaya ne
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah mala na kwana la la
mala wai wani ya ce in kamar wasu sabo ya yawo wai Allah yana iya sa wai masanya mutane kamar irin na za a juye ta haka ko abin ga.
Yaya? Assalamu alaikum. Muna hata dai a ƙoƙarin lambar da aka ba da ya kamata a kira da ita? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na. La la Ha? To bismillah. Daga bayan ita magana yanzu a gane magana assalamu alaikum sun tsaye mutum zaka tambaya zaka tambaya magana yanzu a gane kai kashi kuɗi kuma ba gane abin da ke ne ba alabar a yi kira lambar da aka ba da ita kamata mutum kira kanta assalamu alaikum yawa la la alhamdulillah
Allah ina da wata tambaya to bismillah
wai misali mutum ya sallah bai kwanta ya gaji gaji ya waye kuma sai tuna ya kenan sallar nan ko kuma yana akwai lokaci yana ji na yi sallar ne ban samu ruwa ba lokacin nan ni kuma ina da farki don na ce ba za in nemi da asuba da na tashi ni wannan nan ke alwalar eh na gani to kuma sai da gaji ya waye ya kenan sallar shi na zai assalamu alaikum
alaikum salam
na'am bismillah lafiya alhamdulillah
Allah ya muke kaman wanda zai zai yi alwala kafin a yi sallah zai sa ne
kayan kuma daga an san tambaya ce muke akan wanda ya yi alwala eh
kuma bayan ya kare alwala sai san kutar abu sai sami zai yi zai yi jin waƙoƙi haka sai kutar zai sa kunnen shi zai rika iya jin waƙoƙi kuma an sa da kabarin sallah eh zai tafi sallah
eh
an tashi kabarin sallah zai tashi sallah a hankali eh yake na na ji kun insha Allah bismillah eh assalamu alaikum
salama wa alaikum assalam wa rahmatullah
ina kwano lafiya alhamdulillah
da Allah ma da tambaya ce muke da to bismillah ana sana sana ta kan harkar zaman gidan kaso ce
eh
to aka kama shi an yi alman duka watan sigil aka kama shi gidan kaso har ta aihu eh
yanzu da ta aihu aka yi komi yana da ragon shi zai ba da rago aka yi suna eh yan uwan shi suka zo muka aika mamun suka zo aka yi suna eh yanzu daga baya ba su kula ba da ita da ita da ɗan eh
Hassan ya kamu da rashin lafiya ita da kanta ta rashin lafiya aka rike ma a likita Allah ba da ko su zo su leƙa su ga mutum ne ko kare ne su zo suka leƙa suka gani shi ma haka ya kiran su ya biya ni mai kiran su na gaya musu. yanzu dan su ya kamu da rashin lafiya jinjiri ne dan wata muku yanzu gashi na kutsari ne bayya aka kiran su aka gaya musu suka yi banza da sha'ani yanzu da sai kiran ta kai abin da gaya ma tsana uwan shi tsana uwan shi ya kiran shi ya mishi magana yanzu kawai sai ya kira su gaba ɗaya da su gaba bayya kiran su ko an yi komai kiran shi bayya ɗauka bacci bacci haka ne ake zaune yanzu shekara guda na biyar ba yan uwan shi suna da kuma da kanan uban shi da rai da uwan shi da rai da annuwan shi ya shi duk suna da abincin da za a kawo ta tafi da bakin ta sun ji kulawa sun ji bada mun yi mun yi suka sun ji ba sun ji kawowa
to na shi ji ne muke tambaya mu to ba kaniyo da harkar zaman nasu to na ji eh kama ji assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
Ala, an tashi laya.
lafiya alhamdulillah Bayan mala, ina hukuncin da wanda aka tare shi mai giya kuma bai sani ba yara wannan ko bashira.
yaya
Ina hukuncin wanda ya kasa dan giya da kuma shi da san dan giya bane ba. Wai yara wannan ko kuma bashira wannan ya sake wata wannan.
to shikin na gane to to muna wata dai kenan wannan lambobin da aka bada su ne dai ko da kun mutum ta lamba daban su ya kamata mutum ya kira a kansu in ma ta ertala in ma ta mu kenan ta ertala ce assalamu alaikum
da wadda ka tsala na da wata mala na'am
na da alhamdulillah
da ta ce da ta zai to bismillah sannan sai
wani mutum ne da matan ya ana ta da dubu da ke da ta ce ba ki ba
wajen mi kuma wajen ce da lela
eh ta ce ba ki ba ne ba kuma ta bari ne kun zuwa na matan da Yo, me lela
ne da wani abu da ake yi da buta
ta ban san shi balle mai kuma san me lela gaskiya san me lela mata ne mata ne mata ne suke tsakanin su
a'a maza ne aha to na gane to kuma yace mutaka ta je yace mi to assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam muna da tambaya.
to bismillah sana san
Kamar yanzu mutum suka haihu haka nan. Aka samu da kuma ba a yi ba idda aka yi armi aka aiki ya'ya kuma ya ne arman yake.
an dama tambaya an yi tanzu
A?
dama tambaya an yi tanzu ai
Eh, ta nake ba a ji ba ne ba.
naji naji ta sare
A.
السلام عليكم نعم آه من هو تادي كنا السلام عليكم السلام عليكم نعم بسم الله وعليكم السلام لا لا
Allah mai zaman takawa ya ne a ce wai batta wanka sai sati zuwa sati batta sun ci kai sai sati zuwa sati. Shi ne nake tambaya ya ne mai takawa zan ta yi.
to insha Allah kun ji insha Allah Mm. assalamu alaikum
Ana farka.
barka
Aula, an tashi lafiya.
alhamdulillah
Amma da muna jin daɗin shirin nan naku Allah sosai.
Allah taimake mu da aiki Wannan kuma wannan tambaya da ke take yawan nan ake bari ana amsa uku haka da ke na test da bara ana amsa.
ha
Wannan tambaya da ake sosai wannan masu yawan nan wani baya samun shi tambayar da ya kenan ake dan dan ramuta su haka ba.
an yi mi
Tambayar da ake yawan nan yawan nan eh
wani baya samun jin damar amsa shi na kenan ake dan rage kenan haka
a gudan ka kenan.
eh haka ne to dun da aka rubuta na amsa insha Allah ba matsala To, eh insha Allah assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa salam.
na'am
Malam barka da aiki.
barka
suna bara addu'a to Allah amsa mana to a yan wa hakuri na rubuta tambayoyi da dama kenan ka ba da amsa kuma sai a ci gaba insha Allah to shi dangane da tambaya ta farko ta limami ne kuma ya yi ciki na banza yaya za a bi shi sallah aka bi sallah sallah ta yi uwa ƙa'ida limami ana zaɓen mutumin kirki mutumin ƙware wanda ya san addini amma idan ya zamanto limamin iya limamin iya wani saɓon Allah irin wannan nazira abin da yake magana in a ce misali wani abu ne wanda ya yi ya kan ya tuba ya yi nadama kai illa ga abin shi amma ce aiki limami ne mazanaci ne shine matsala inda ya zama to yan alakul halin babu wani limami sai shi babu wani limami he wannan mutumin a gari ne a wata unguwa ne babu liman sai shi to anan ba a fasa sallar jam'i saboda liman ya banna sallah za a yi ta akan halin wannan tunda shi gare ku dan ya wata barna bai hanawa a yi sallah ta jam'i a takaice kenan amma inda zaɓi za a yi ko a ce ga limami na kwarai na gari ka ba ka je ka wanda yake fasiki na sallah ba shine magana in ga na kwarai ba ka ba wanda yake fasiki sallah ka ji magana kenan takaice kenan sai maganar limami ne na hajijiya ta kama shi shin zai ci gaba da limancin iya hajijiya na'am hajijiya inda ya zamana zai iya sallah he ya zamana kuma ya ci gaba da sallah a haka a nan magana da take biyowa bayan mai saɓanin a wajen malamai shin mamu za su tsaya a tsaye su bi shi ko su ma zama za su akwai ruwan da sai ingantattu wasu sun tabbatar da mamun su zamana su bi liman iya zamani irin da yake zamani wasu kuma sun misali su kaman cikin fasirar albani ya ka hujjoji na inda limamin ka a zamana yake kai man za ka zamana bai lahiya ne a daman bai tsayuwan ne daman kenan bai tsayuwa dama a zamana yake in kuka bi in haka bi sallah shi muku sallah ya ku zamana ya kawo hujjoji wanda ya rinja da wannan magana ta zana ya hana zama ya yi sabai wata bai lahiya ya yi haka kin suna tsaye ya yi musu isha su zamana idan limamin ku iya zamana kuma ku zamana haka masu ganin ba haka ba suna hujja abubakar siddiq lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai lahiya ya yi sallah shi annabi iya zamana shi iya tsaye wannan da yan su da takaice da magana limancin azumi ke limancin shi yayi za ku ci gaba da mashi limanci wannan kuma duwan da aka yi dai sallar ta ba ta ta ɓaci ana magana wanne ne yi amma da zai iya limanci bai yanke limanci sai magana ta sabo mai ake ce a to wannan a takaice dai mai ake ce a to wannan ga kaka gani ana ki hujja sai mu tare makara ya makara sallah ya makara sallah sai da ya mance sallah kai mance sallar asuba yi bi asuba ba har rana ta hudu daga baya tana bi ba kan wadun wanda ya mance sallah nan sallan ya ce man nama an salata auna siha fil salli a zakarha duk wanda ya barci kan wata sallah bai yi ba ko ko mance ta ne yayi lokacin da ya tuna an mantuwa ce ko lokacin da ya halka daga barci da ya tashi wannan shine lokacin ta kai tsaye bai jira wata sallah ta zo zai arwalla kai tsaye wannan sallah wadda da ya mance ko da barci ya ɗauke shi ba a jiran wani lokaci daban da ba kai layi ba amma idan ka tsaya ka ɗauki lokaci bayan ka tuna ko bayan ka daga barci to yanzu ka shiga cikin layi sai jin mutum ya yi arwala ya ƙare sai ya ji waƙoƙi ya je sallah da wannan arwala me matsayin arwala ko sallar yanwa jin waƙa laihi ne mai zaman kanshi daban kuma laihi ba sai waƙa ba a takaice wani laihi daban cikin abin da yake warware a ruwalla ba magana waka ba zini ba yake warware a ruwalla akwai mutum akwai zini iri-iri da yawa ba inda aka kawo kurin zini kaza ya warware a ruwalla sai da in yi da alaka da wani sha'awa ko muzi ko muni daban kin dan haka a ruwalla shi tana nan ba a cewa ta warware wannan daban lahi da yi daban ya tuba ga Allah bai da alaka da ruwallar shi ko sallar shi wallahi a'lam sai ɗan kaso ya aihu ta yi bayani dogon bayani ne masu ji suna ji a takaice dai inda ta yi bayanin lalle shi ɗan kaso ko uban yaro wani gidan kaso ina shi ina iya kulawa da wanda yake waje da yaro wanda aka aiho mishi iya gidan kaso kowa sai ɗan kaso iya cikin darurar da bai iya ɗaukan yaunin wani abin ta ambata yanzu wata rigima ce tsakanin ita wannan yarinya matar shi da dangin shi ba su kyautata ba sun ƙi kulawa da ɗan uwansu don yana kaso wannan shine laifin iya da alaka da dangin shi da suka ƙi kulawa da yadda ta faɗin ta bada labarin sun yanke sun ƙi kulawa da ɗan uwansu wannan shine laifi na rashin kyautawa za a yi magana kama wannan bai da alaka da abin da shi shi ɗan gidan kaso yakan yi abin iya an shiga wata rigima tsakanin shi da yan uwan shi kai shiga cikin rigima iya gidan kaso a bai lalace shi ba sama mai da ruwa shi gaskiya na gidan kaso ba iya amma masu lahin ma akwai lahin na wajen su suke da lahi gaskiya to akan haka shi dai armi iya nan ita yanzu yarinya tana da haƙƙi ko uwayenta kuna da haƙƙi idan kun ga ba za ku iya ba diya ta gaji da zama haka nan tana buƙatar armi ko a halin bai wa wannan wannan haƙin ku daga ƙara ko a tambaye shi in bai ma'ana tun ba samar zai zai hoto wannan a nemi ya sake ta ko raba armi in an ga babu hanyar gyara in an ga babu hanyar gyara ba ba da ma hakuri shari'a ba ta hana ba a je a nemi ya sake ta ko a nemi a raba armi in babu hanyar gyara wallahi ala sai mai magana na yakata ya yi arwallah bai sani ba sai gaisa ɗan giya tuɗanwa ai gaisawa da ɗan giya ba ta ɓata arwala kai ka sa hannun kama a cikin najasa gangariya don ka taɓa najasa in ba kai ka hudu ta ba ai arwala ba ta ɓaci yanzu misali kuma ganin cewa mutum ya taka kashi ko arwala ta warware ko ya taka wutsarin kashin kaza na sha nan bayanin ba kashin kaza ba kashin mai cin kaza ma ka taka bai bata maka arwalla sai dai ka wanke abin da ya taba ka nan ta sakura ko na ta sace gangariya mutum ya taba ba ta taba najasa ba ta warware arwalla sai dai a wanke inda ta taba kura kenan ku akan haka idan mutum ya san da haka babu wani mas'ala babu wani rigima kan cewa ka gasa ɗan giya arwallaka arwallaka lahiyar talau in akwai wani abu da najasa daga ya taba jikinka wannan shine zaka wanke kan haka wallahu a'lam sai mai magana akan Laila malamin magana Laila shi mace mutum da matar shi ko makaranta wani ko na abu ne zamu ce kai wanda yake halitta bai mace miji ke da haƙƙin ba da uzini idan ya ce ka aje misa za a ji zu misali duk da in karatun addini wannan haƙƙi ne a kanka amma duk abin mai ko abu halaka ne idan mace miji ce kar ta yi ba dole bane ta yi a wanda ba wajibi kanta ba balle kuma wajen saban Allah wajen wasa za da mata wannan kai kake da haƙƙi mata ka ce kuma da ta san addini ta san hadarin da take ciki da ba ta yi ba kenan wannan ya lazim ta yi an wa maganar haƙƙi namiji hatta ina ga ga makaranta daga nan wata yalwa take wani tambayar mijinta ne za ta taimaka makaranta sai lokacin zuwa makaranta ya yi sai ya ce zuba min abinci wai sai ta ce mishi ka zuba abincin ka ci ni yanzu lokacin makaranta ya yi na tahi na makara take magana wai mijin ya ɓata rai akan ita kuma makaranta na ce yalwa shi ko da makaranta zaki ai ba hana ki karatu gaba ɗaya a nan miji shi ke girman haƙƙi a kanki dole ki tsaya ko da zaki makar a ran nan ko da makaranta ba zuwa yace ba zuwa a ran nan iya buƙatar ki zuba mishi abinci ki kula da shi ba makaratu bane ba al'uwa ba addini bane ba ki ce ki bar mijinki ya buƙata ki zama abinci ya ci ki ce je zuba kuma kike wuce wakilta makaranta to karatun me yake ba a makaranta ba ake sanin addini ake sanin haƙƙin mijin a san haƙƙin uwa a san haƙƙin komi idan aka waye gari kin ce zaki bar ki ta makaranta ka kiran sai ga makaranta take ma bata fa'ida wata nan fa'idar makaranta ce mijin ki ya san bukata abinci ce ka zuba ka zuba ka ci haba ilwa kenan miji iya da girman haƙƙi irin wannan bai dace ba kuma na fatar da ita in akwai mai haka kin mana ta yi ƙoƙarin gyara sai mai magana ta aihuwa ba idda an yi iya kaza irin wani wannan magana na sha na bayanin a nan cewa irin waɗannan mas'aloli wasu kan mamaye al'umma masu shubha a cikinsu wani lokaci ba da wani bayanin zai kan buɗe wata ƙofa ta ɓanna ga wani kuma ko a yi ba da fatawar a sa wasu ɗiya cikin halin matsala wanda rashin bayanin haƙiƙin abin irin wannan bayanin iya buƙatar bayani dalla-dalla malami muke tambayoyi yaya ne aka yi kayan araman mai aka yi tukun iya hukunci akan wannan yara ko wani armi da cika wuce kenan wannan sai dai daga baya kina iya kira a yi bayani dalla-dalla a gane yaya ne abin yawa kana amma haka hukunci kun daga nan radio kun a sheganta wasu iya ko ba ta armi haka iya buƙatar hattara kenan in hakina ji bayan mun ƙare karatu kina iya kira a tambayoyi da za a yi wanda an Allah sa an gane abin da ake ciki a yi bayani amma a haka kai tsaye kuma irin wannan wani rashin tambayoyi ma ko bayani akan su yakan buɗe ma wasu mu shiga cikin halin ba wata kowa ta ɓanna na fata dai an gane abin da nake ne sai mai magana assalamu alaikum ha?
a yanzu da wani lokaci ake jera sama alfajirin ta keto ha? in manta ce ki ji karfe 5:22 in ta yi ya tsaida kullum ga fajr da gabsa gaban ku karfe 5:22 kamata a yanzu a ce in ta yi an tsaida an tsaida sahur assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah malam ina da tambaya to bismillah alisa na sani
malam mijina ne kullum zai tashi dalla asuba ne lokacin da ya tashi yana kai a ƙarfe goma sha ɗaya tara to in na tada shi ji ya kasance yana ce mu ai ba kabarin mu ai kabarin mu ba ɗi mai shawa ne lafiya to ya zan yi da shi to shi ke na gane to sai salamu alaikum
salam mala ina kwanan la la
tashi lafiya alhamdulillah to madalla da Allah malam muna tambaya ya ake yin taimama
to shikenan ji assalamu alaikum na'am
Muna lafiya.
lafiya lau
To barka da lamarin.
alhamdulillah نعم السلام عليكم Alaikum salam. Barka ma da lafiya.
لا في لا الحمد لله
Muna tambaya kama wani mutum yana iya kamar salatu annabi bayan tahiyya ko a haka in mutum ya tsare tahiyya kan yin salamci. Amma abin ya inganta ne ko yanzu.
to to bismillah assalamu alaikum na'am la la alhamdulillah Hello, ba, ba ni ko?
eh
Eh, ni ma ina son zama.
wane ne
Eh, na hanyar da karbo.
me kake tambaya
Eh, wai malam kamar kamar kamar mace yanzu in tana ma abu idan ka ji ka ga uwa ya kuma ba su dauka. Kuma ya nake za ka yi.
to assalamu alaikum Salamu alaikum.
alhamdulillah wa alaikum salam kwanan ku.
la ya lau
Malam muna da tambaya.
to bismillah
Wurin da na isa ana iya ɗaukan azumi kuma an ƙare sauri kamar lokacin Ya?
jirgin ya kusa.
yaya Na jasa eh na jesa eh lokacin sahur in ya kusa in ta guda kusa a salati kuma zan yi sahur ne wala ina iya yin sahur in na ƙare in yi wanka
eh kina nihin kaman da janaba a yi sahur
Mm, ah
eh, eh janaba ba ta hana ana iya sahur daga baya wanka a takaice aha, Mm.
yau.
na'am assalamu alaikum lafiya lau
Daga nan bayan kafin ne, ɗanan malam muna da tambaya.
na'am
Mace ce ta da mishinta suna zaune. Kuma lokacin da yana aiki tana bin umarnin shi.
eh Kuma ta tashi zuwa biyan guro da ya bar aiki. Kada bai san ruwanta da shi ba ruwanta da komai na shi kawai yi da ita da ɗiyansa. Zata yi bulaguro ta yin ya mai. Ta ce mishi, ta ce ma ɗiyanta za ta bai ta yi wata guda amma mishinta bai da labari ma.
eh Wannan mace ya ne zaman su yake.
to na gane. to yanzu a takaice tambayoyi akwai mai maganar takaba na gallazawa da ake ma mai takaba bata wanka hira na kaza bata wanke kai hira na kaza fita daga ɗaki ta haɗa rana ta haɗa tana ɗaki ta hudo tana a takaice dai yan uwa irin wannan iya cikin al'adu da ake gallazawa mata masu takaba ga darurar rashin miji kuma ga asasin mugun rayuwa wannan duk wani abin ta ambata na sawa mace wata doka daban wani shiga ɗaki hudu kayan hudu rana he- bayan ta hu- ka- kata hada tana waje wata bata bata miƙe kawa bata wane ne huta abu da yawa na irin wannan wanka he rana kaza ba a wanki he kaza duk wannan shilme ne ba addini bane ba gargajiya ce duk wannan bai alaka da addini kwata kwata yalwa duk ana ba mata don koyon an dauko hanzu ana musulunci amma an dauko al'ada na dora ma mata abinda shari'a kurin ta hana mai takaba duk abin da yake da alaka da nau'in ado duk a ta zanawa duk wata kwalliya ce sa turare wani kumshi wani kwalli abu dai na kwalliya shine aka hana mace ta yi ta cike ado da magana alme da wani da kwana ba a gidanta ba dan kwana huta ta kama cikin darura mata huta tana iya huta in wani abu ya kama na darura amma ta dawo gidanta kwana duk wani abin da ake wata ma a bata bukatar rike wata a bata wata lata- wata wata wata laya ta takaba daban a sa aure kaza duk wannan al'adu ne bai cikin addini kurin ana ba mata ne wahala wannan abin da na gaya miki su ne kurin shari'a ta sani duk hana nau'in ado gaba daya duk abin da ake kiran shi ado ne na kwalliya amma wanka kullum tana yi wanka tana so kullum ta wanke kanta ba wanda dana ta amma wani kumshi wani turare wani kwalli abubuwa na ado su ne aka nata sa kayan da take ado amma wani duk wani abu na al'adu kudin ta bar su ta yi wankan ta lokacin ta ga dama haka wankin ta wanke kanta da abinta in huta ta kama ta da rura da dole ce aka huta aje a dawo gida a kwana wannan shine kurin abin da shari'a ta sani kun ba wani tsohuwa mai saki ta gaba ta saki ta huda ki duk wannan shi ma al'ada ce ba mai saki ta gaba kurin mutuwar miji kai tsaye ta sa mace cikin takaba kai tsaye ba bayan sa ta ba misali ana kaddara misali miji ya mutu bata labari sai bayan wata hudu da kwana goma bata koma ta ta shiga daki ta kaba an gare ba kusan da haka nan misali mace da mutum zai iya musamman ta cikin ta cikin sala cikin sala kenan cikin sala ko cikin daji ko ta kasa wani babu labari sai bayan wata hudu da kwana goma wancan mijin wancan ya mutu da aka yi lissahi wata hudu da kwana goma ba mai sa ta kaba ta shiga daki sabuwar ta kaba ba a lokaci ya kare shi kenan yanzu ma ta kawo miji ta nima ba matsala komi kenan ba wani sa ta kaba kurin mutuwar miji kai tsaye ta sa mace ta kaba kurin kai tsaye watanni hudu kwana goma sun kare ta kaba ta kare misali bayan wata ɗaya ta ji labari ko wata biyu sauran ta wata biyu da kwana goma shi dai abin kurin lokacin mutuwar miji ne zuwa wata hudu da kwana goma ne zaman ta kaba amma ba a zuwa gaba a rama a mata karawo a ramo ta kaba ba a yi kuma ba yan saki ba don al'adu ne har tsohuwa mai sa ta sa ta kaba don al'adu ne anan suka tusa ma mace al'adu su ba ta wahala kurin kake kaza kaza zaki a ba ta kaza duk wannan hurbar shi din ce kurin ba ba cikin addini sai mai maganar eh, mijinta ta ta yi baya sallar asuba to yan uwa dai wannan naki nasiha ne ki yi ƙoƙarin sa shi hanya da ta da shi da yin sallah lalle cewa ba kabarin guda ba maganar kabarin kowa da daban ma musulunci ba mace da miji ba ko haka abokin zama lazim kawai mutum nasiha akwai zaka mai nasiha ce ba kabar mu dai ba wannan shirme ne abinda rashin nasiha illa ce da wani taɓa namiji ya taɓa mace wannan shirme ne ba gaskiya bane ba ta yi ƙoƙarin bakin ƙoƙarin ta wajen sa shi hanya cikin nasiha kuma ya ake taimama taimama a taƙaice taimama idan mutum ta kama shi da an sanar da mashi ruwa ne ko ba ya taɓa ruwa kurin zai buɗe hannun shi guda ta yi hannun shi guda biyu ya buga ko ya ɗora saman ƙasa ya ɗora saman ƙasa haka ya danna saman ƙasa ko dutse duk abin da saman ƙasa da in ya ɗora sai ya ɗauko an ko akwai ƙasa ƙasa ma ya shahi ta ba a saman ƙasa ƙasa sai ya shahi ƙasar sai ya shahi huskar shi gaba ɗaya da hannun shi bakin wuyan hannu abin da ya inganta bakin fuwanye shi ne abin da ya inganta na taimama daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai a tashi a yi sallah wallahu a'lam sai ana iya ma annabi salati a cikin tahiya ayon ba ana iya ma wajibi ne ma yanwa wajibi ne kama annabi salati na ibrahimiya a cikin tahiya duk da wasu na ƙayyadewa a ta ƙarshe za a yi ko a ta biyu illa babu ruwaya daga annabi salati da manzon Allah ƙayyade shi a ta kaza in dai tahiya ce ko na kama annabi salati illa idan mabin liman ne musu barin kai tahiya mallaka kama annabi salati ma amma ta kace dan uwa wa annabi salati a cikin tahiyya wajibi ne wajibi kuma salatin ibrahimiyya wanda ya karanta su Allahumma salli a misali cikin sigogin shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ko Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan sigogin duwan da kai kayi salatin ibrahimiya kun bayan shi sai kai addu'a da za ka yi a wannan sallah taka assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yawa muna tambaya na'am
matan da iddanta ba ta ƙare ba wai an mijinta ya mutu tana za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba.
To, na ga naji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Mana Allah ta biya.
La ala.
Tambaya ce nake da Allah.
To bismillah.
Wa yanzu zaman yaro ne aka yi arme da shi da mace da ciki. To, mu ɗan uwa sai muka yi muka yi a raba arma a raba ko da kama da ake ba armi ba ne a dai raba gari diga a sake yin armi.
Eh. To. Ki da ba. Me yake cewa to na ta ilwa za ta sake kira kan magana in muna magana sai a takaice akwai assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ta shi lafiya ba.
Lafiya lau alhamdulillah. Alhamdulillah.
Na muna tambaya ɗaya zuwa.
Na, daidai.
Tambaya ta tambaya ta farko ita ce malami ne muke yin bin min ana mu limanci.
Eh.
Sai ke cewa inda ke da limami rasibi bai yiwuwa wasu bayan ya sallar soci sallar idan.
Eh.
Eh, shi ne muke dan tambayi wannan haka ne. Abu na biyu, muna son a yi gargaɗi ga mutanen ƙauye wanda sun nace kawai in sallar azhar ce sai karfe biyu in sallar la'asar ce sai karfe hudu sannan muna so a yi gargaɗi A'a, kai ma a wani lokaci duka yasa a wani lokaci ya mai lokaci ya mai ƙare lokaci ya ƙare Eh, sallar azhar ba su yin sallah ko kawo an yi kiran sallah ya ce zamana sai karfe biyun nan ta cika sannan ka ga a yi azhar la'asar sai karfe hudu eh in hudu ba ta yi ba ya kasance a'a ai la'asar ɗin ba ta yi ba lokaci karfe hudu kawai ta ɗaya ya nace ce wannan lokaci to.
sannan muna so A'a, kai ma ɗanwa, haba kai ma. Haba kai ma. Duk a lokacin nan mutu- abin da namu ta biyar zama yana mun. An wa maganar akwai wanda ya maganar mace ba ta bin magana mun yana a hannun ka yake wannan ba a hannun malam ba yake bata magana ka ba ka san zaka yi ba ko ka je a sulu ina yawan baiwa kuma kai ka san abin zaka yi wannan bai shahi ba ba abin da fatawa ba bata bin bata bin magana ka ka bai ka je ta hanyar waliyai a nemi me ya kawo matsayi bata bin magana ka a ji hankalin ta mata nasiha in kuma ta ce ba ta ƙi ba ta yi ta ƙiya kuma hukunci ya hannun miji ba hannun malam ba sai maganar wadda matar da suka kawo maganar cewa mijinta da iya aiki tana bin dokokin shi yanzu bai aiki tana abin ta ga dama ta ce misali maza ta taye mai ba uzunin shi ta wannan an musu iya nan illa idan ta ta ba uzunin mijin tana cikin hushin Allah shi ne magana da za mu tana ga mata tana cikin hushin Allah in ta ta ba uzunin miji kuma ko ta yi tawaye ga mijinta abin ta ga dama take yawan tana tana bukata mata nasiha sai mai maganar idda mai aka cewa idda ba ta ƙare ba sai miji mutu mace tana cikin idda ta saki ba ta ida idda bai miji ya mutu to idda saki ta ƙare ya sabuwar idda ta mutuwa kuma za ta mai ta kaba kuma ta ci gadon shi ko shi ya mutu tana cikin mai aka cewa ko ta mutu tana cikin idda iya da gadonta inda ba ƙare idda ba saki ɗaya saki biyu tana cikin wani idda to in ya mutu shi kenan idda ta saki ta ƙare sai sabon idda ta mace ko mace ta kaba ita ta kaba kurin shikenan sai mai maganar jam'i biyu tunan wa abu ne ya buƙatar dogon bayani amma a takaice jam'i biyu abu ne mai saɓani tsakanin malamai yakan kenan limamin naku iya ganin iya cikin masu ganin ba'ayi haka ne akwai masu ganin ba'ayi kuma akwai masu ganin ana iya yi na gani abu ne mai saɓani lokacin bai mai bayani mai bayanin asalin abin da dalilin abin amma irin wannan an hayyace tunda masallacin shi ne ya ce ba a yi yahudi wannan iya da wata madogara kan malamai magabata wani zamani kan wannan magana da dadda abin da ce muku mai sabani kuma da hujjoji kowa da abin da ke dogara kan shi ya zanto shine a wuri hudi ba a ce Allah gaskiya dan iyakan kenan wannan fatawa ta ba'ayin wallahi wala kuma akwai su dalilai lokacin mu na bai ba mu dama sai magana ta mai maganar sallah kare biyu kare hudu to shi yan wa abin da yake da farko mu sani dai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka farta sallah malaka jibril sabko ya mai bayanin lokacin sallah ko ce ga harko ga ƙarshe misali daidai zawal kuma da ƙarshen zawal da ƙarshen lokacin azuwa ce dole sallah a cikin tsakanin sallah ta yi ƙarfe ɗaya biyu uku kayan da asa ta yi aka sallah abu da ake magana fadala ta wannan sallah a farkon lokaci shine amma ba ta sallah ba ta yi ba da ya sallah a ce ƙarfe hudu ta yi ba lahi aka yi ba cinan illa samun fadala ta in lokacin ya kahin nan na ga maka idan magana kullum mu gane sallah ka ce kullum ya ƙarfe biyu matsala ce duk a na samu ƙarfe biyu kullun kare hudu matsala ce kai har ma kullun kare daya duk ɗaya ne kace kullun kare ɗaya ne sallah ba ma dogara kullun shi kare ɗaya da rabi zan yi ina ma dogara kullun sallah ta kare ɗaya da kwata zan yi ba mai hujja kan haka na. ko mu ce kullun kare ɗaya kullun kare biyu kullun kare uku duka ba mai hujja a sharance kurin sallah lokacin shiga sallah ya shiga akwai fadala ta harkar lokaci daban amma dan yayi mai aka ce ya yi ta ƙarfe biyu sallah ta yi lokacin sallah yi ba ku ta wuce sun lokacin sallah yi ba ta sallah ta wuce illa wani in ka riga shi a cika gashi aikin alheri amma ba a zargin cewa an yi ta ƙarfe biyu illa ka ce ba ta yi ba sai ƙarfe biyu ta yi kai mai cewa shi kun sallah dole sai ƙarfe ɗaya sallah tana bambanta yan wayan da kuka san misali a yau za a sallah misali ƙarfe shidda da rabi da wani abu a sallah magariba wata ƙarfe shidda ake yin ta ko wata ran bakwai ma za a yi ta mai sa kullum ba a da ƙarfe shidda kullum ƙarfe bakwai zan sallah asuba ana da kusan ƙarfe shida wata ƙarfe biyar ake yanta misali an zaba da ƙarfe biyar yanda aka sauya asuba haka sauran salloli haka za su iya canzawa kenan ba a cewa kullum lokaci kaza za a yi sallah gaskiya kuskure ne ka tafi ƙarfe kaza to ana ka samu ƙarfe kaza ana aiki shigar lokaci kuran amma wudu ne samu sallah a cikin annabi da ya sallah ya farko ƙarshe ya ce ma bayna hadaini waqatun dan addinin musulunci ba bane ba na ra'ayi manzo Allah ya sallah farko misali azhar da malaka jibril zo mishi sun sallah azhar daidai zawal suka yi ƙarshen sallar lokacin sallar zuwa aka yi la'asar daidai inuwa ta tsawon komi aka yi lokaci na biyu inuwa ta biyu abu haka magarba duka lokaci biyu biyu da ya ƙare annabi da ya ƙare sai ce babayin hadin lokacin malaka jibril ga ya karantar da shi ya ce tsakanin wannan lokacin ya duk wanda aka yi sallah daga nan zuwa nan sallah lokaci ya yi misali tun daga misali tun daga misali zawal sha biyu da rabi ne ƙarye ɗaya ne har zuwa ƙarye uku da wani abu an haka samu azawar a ciki azawar ta yi ta samu illa kurin fatala ta farkon lokaci kenan ba abu ne annabi yayi bayani dalla dalla illa kurin asa musulmi da ake alheri ka zama ka ciki yan harko harko shine ba magana abu amma ba maganar zargi a cikin sallah ba ta yi ba dan yanta kaza illa tauran kai da rashin tunani cewa ni kullun sai kare daya kullun sai kare biyu kullun sai kare uku kullun sai kare hudu shine matsala shine kamata a gane akwai ba kamata a canza lokaci zuwa lokaci kamar da ake kasashen musulunci ne musulunci yake da mana yake yake da da gatanci an wani lokaci daga babu damar wani dogon bayani ina ga ai haƙuri game da lokacinmu ba mu iya mai son kira ya kira lambobin da ba lambobi na ne kenan ko da na huta ina iya amsa ma tambaya insha Allah amma yanzu lokacin da muke da shi na radio ya zo karshe sai mutum ya kira bayan na huta ba lahi bin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته